الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya kaddar haduwar mu a wannan masallaci nawa mai tarun albarka masjidu darul qur'an wanda ke daura da gidan distinguished senator Muhammad Danjuma Goje da ke wannan unguwa mai tarin albarka ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci namu kuma a daidai wannan lokaci a zagayewar mako irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba yau muna yini na juma'a wanda ya daidai da 24 ga watan biyar ɗin musulunci watan jimadin al'ula yau hijira na da shekara 445 daidai da takwas ga watan 12 miladiya 2023 idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin sura mai namba ta goma sha biyu a jerin gesurorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta shine suratu yusuf alaihi salam karatu ya tsaye da mu a ƙarshen aya mai namba ta hamsin da biyu a wannan sura mai albarka suratu yusuf alaihi salam a yau kuma insha Allahu za mu tashi aya mai namba ta hamsin da uku a cikin wannan sura mai albarka suratu yusuf alaihi salam shi ne faɗin Allah ta'ala da yake cewa ma'ubari'u nafsi wa
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم amma kun da ya gabata ƙur'ani yana ba mu labari cewa ɗan aika na sarki ya je domin ya nemo fatawar fassarar mafarki a gun annabi yusuf alaihissalam kuma ya je kuma an fassara masa wannan mafarki ya dawo ya sanarwa sarki abin da ya faru daga nan sarki ya ce a je a taho da shi bayan an je sai annabi yusuf alaihissalam ya ce a'a shi ba zai taho ba sai dai an zo an tambayi sarki ya labarin wannan mata da shedan ya ainihin kambama lamarin annabi yusuf a idanuwansu har ma suke cewa mala'ika ne a mala'ikan ma babba ne yaya labarinsu da irin aƙidarsu game da shi da irin yanda zuciyarsu ta raya game da shi a tambayi sarki mai labarinsu daga nan sarki ya tara su suka ce su wallahi ba wani abu da suka sani mummuna game da shi ma alimna alaihi min su ba mu san wani mummuna tare da shi ba ita wannan imratul aziz take cewa al'ana hasa alhaqu ana rawatu an nafsi a yanzu dai gaskiya ta bayyana ni ce na neme shi a kankin kaina yusuf alaihi salam mai gaskiya ne sai yusuf alaihi salam yake cewa yayi haka ne domin sarki ya fahimci cewa shi yusuf alaihissalam bai ha'ince shi a ɓoye ba domin ya bar shi a zaune cikin iyalinsa tsawon shekara da shekaru to sarki ya samu kwanciyar hankali cewa a shekarun baya ma yusuf alaihissalam bai ha'ince shi ba zalika li ya'lama anni lam akunhu bil ghaib wa anna allaha la yahdi kaydal ka'inin ya ci gaba da cewa tabbas hakika Allah baya shiryar da kaidi na mutane ha'inai masu ha'inci wannan shine ƙarshen darasinmu a makon da ya gabata Allah ta'ala ya ci gaba da cewa ta harshen annabi Yusuf alaihi salam ya ce wa ma'ubari'u nafsi amma duk da na yi wancan na ce irji a fas'alu ma balin nisotar latika tsana da hunna ka koma ka tambayi sarki me yi labarin waɗannan mata suka yayyanki hannuwansu game da ni ya ce amma duk da haka bai kasance zan tsarkake kaina ba ba na yi haka ba ne don ya zamto na barranta kaina daga dukkan laifi ko na tsarkake kaina ko na kai kaina wani matsayi wanda ban isa na kai shi ba ana ganewa ya ce innan nafsa la'amara ko kuma wa ma'ubari'u nafsi ban kasance zan tsarkake ko na barrantar da kaina ba min alkaba wa zalal daga cikin kusakurai ko zamiyar kafa wannan annabi ne yake fadar wannan kaga har in annabi manzo yace bai zamto zai kubuta daga kuskure ko zamewar kafa ba kaga wanda ba annabi bane shine min babi aula akan ya tsanci kansa cikin zamewar kafa ko kuskure har ya ci gaba da cewa ballantina tsarkake kaina a ban yi haka dan na tsarkake kaina bane nayi dai domin na bayyana iyaka gaskiya ta da iyaka al'amarin da ya zamto shine al'amarin da nake kansa kuma a cikin gaskiya nake cikin wani al'amari domin ita rai la'ammara bisu ammara ai fa'ala ita rai mai yawan aikata zunubi ne ko ita rai ko zuciya mai yawan aikata mummuna ce illa ma rahima rabbi har sai zuciyar da Allah ta'ala ya mata rahama Allah ya sa zukatanmu suna cikin waɗanda Allah ya ji kansu ya musu rahama babu zuciyar da ba ta aikasa kuskure ta yi zuciyar mala'iku da zuciyar manzanni wanda Allah ya ba su isma da kariya amma in ba su ba to babu shakka rayuka suna cike da aikata mummuna sai wanda Allah ta'ala ya ji kansa sai wanda Allah ta'ala ya masa rahama a lima'asiyatihi ko limasiya al'amara bi su aibil ma'asiya ita rai mai umarni ce da aikata mummuna shine saban Allah illa ma rahima rabbi sai wanda Allah ta'ala ya ji kansa fa asimuhu sai Allah ya bashi kariya malamai suna cewa ita zuciya tana da rabe-rabe gida uku kuma duka alkur'ani ya zo da bayaninsu akwai annabs al'amara bi su rai mai yawan umarni da mummuna kamar yadda nan ƙur'ani yake ba mu labari rai ce amma ta cika da umarni da mummuna sai dai kadai wanda Allah ta'ala ya ji kansa ya yi masa rahama akwai kuma rai allawama wala uqsim bin nafsi lawama akwai zuciya allawama mai yawan zargin kanta da kanta idan ta aikata ba daidai ba ta koma ta zargi kanta da kanta ta yi kuka kukan zuci su kukan ɓoye domin ta nuna gazawar ta game da Allah ta nemi Allah ya gafarta mata ta nemi kuma Allah ya ji kanta ita ce rai allawama akwai kuma annabsul mutma'inna wanda ita rai ce wanda a kullum tana cikin nutsuwa tana cikin sakankancewa da bin Allah zukatan siddiƙai da waliyai zukatan shuhada a wasalihin wanda a kullun aikinsu na alkhairi ya fi yawa a kullun daidinsu ya fi yawa shi ne wanda Allah ta'ala ke cewa za a ce da so su yi ga aljanna su yi ga cikin rama Allah ta'ala ya samu da cikinsu saboda haka zuciya tana da ɓangarori guda uku al'amara bisu suka ce kamar zukatan munafukai da zukatan kuma kafirai da kuma zuciya allawama mai yawan kaiwa da kawowa idan ta yi ba daidai ba da kuma zuciya nutsatsiya wanda kullum tana cikin wa Allah da'a da bauta ita ce annafs almutma'inna ana fahimta yace to ita rai la'amara bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim ya ci gaba da cewa babu shakka ubangiji na shi Allah subhanahu wataala ghafurur rahim mai yawan gafara ne mai kuma yawan jin kai ne kamar anan annabi yusuf alaihi salam iya tallata cewa dukkan wanda yi wa Allah ba daidai ba to kamar Allah ɗin iya bashi dama ya tuba ɗin Allah zai karɓi tubansa kamar Allah ta'ala yana cewa tuba ni mai karɓar tuba ne قل يا أيها الذي قل يا قل يا أيها الذين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله مم.
إن الله يغفر الذنوب جميعا مم.
إنه هو الغفور الرحيم Allah ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ka cewa waɗannan waɗanda suka sha tafi ƙarfin cikin su daga cikin masu imani kun gana a ce asrafu ala anfusihim wanda suka yi aikin zunubi har suna ganin kamar ba za su kai tudun mun tsira ba to sai Allah ya ce a ce da su la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗebe tsammani game da rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah ta'ala mai gafarta zunubai ne gaba ɗayan su innahu huwal ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai ne wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an je yaki a cikin bursunonin yaƙi sai aka kamo da wata mata ita wannan mata tana da ɗa ɗan ƙarami haka a wajen tsare su sai aka ainihin raba tsakanin uwar da ɗan amma ɗan ƙarami ne bai ainihin girma ainin ba kamar uwa dai tana ɗamfara da shi a koda yaushe manzon Allah ya ga wannan matar ta kasa zaune ta kasa tsaye ta yi leƙa nan ta faɗa nan ta leƙa nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ce aji a haɗa ta da ɗanta da aka buɗe ta aka kai ta inda ɗanta yake ta sumbace shi ta rungume shi sai manzan Allah ce kun ga wannan matar yanzu za ta iya zuwa ta ɗau ɗanta ta jefa shi a wuta suka ce wallahi ba za ta iya bayar rasulallah ya ce wallahi yanda Allah yake tausayin bayinsa ya fi wanda wannan uwa take tausayawa ɗanta yanda wannan uwa ta kasa zaune ta kasa tsaye akan ɗanta to rahamar Allah da jin kan Allah akan bayansa tafi wannan domin ya ce shi ya gafiru zunuba jami'a ne kuma akwai guraben da Allah yake gafarta wa ɗan adam zunubi wani lokacin ba bai sani ba akwai wata jarrabawa da in ta zo ma to da zunubin ka gaba ɗaya za ta baka sani ba akwai tsorata da za ka yi wani abu ya tsorata ka to wannan tsorata da kai ɗin in Allah ya so zunubanka gaba ɗaya sai Allah ya tafi da su a nan mun karanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa dukkan wanda ya ce amin a bayan liman kuma amin ɗinsa ta dace da amin ɗin mala'ika to manzan Allah ya ce wa gofiyar lahuma ta ƙaddam mai zambi dukkan zunuban da ya gabata nasa Allah zai yafi mai su akwai wani wanda arba da za su yi da mala'ikan mutuwa lokacin da mala'ikan mutuwa zai ɗauransa to wannan arbar da za su yi sai Allah ta'ala ya kwace mai zunubansa gaba ɗaya ya fi masa akwai wanda sai an je za a sashi a kabari an sashi a kabari an dawo mai da ransa tsoratar da zai ganin sa a kabari sai Allah ya fi mai zunubansa gaba ɗaya domin shi Allah ya gafira zunuba jami'a a kullun dai abin da ake bukata ba a so ka san abu laifi ne ka kitu ba Allah baya son taurin kai Allah baya son girman kai a kullun abin da Allah yake so ka tuba ka nuna gazawarka a gabansa kuma in ka tuba wannan laifin dai kada ka yi da hukuma kansa a matsayinka na ɗan adam kai ba mala'ika ba ne kai ba annabi ba ne akwai yiwuwar ƙafarka za ta zame za ka iya yin ba daidai ba amma duk laifin da ka tubar wa Allah a kansa to ka kiyaye ka riƙe sosai shi kam kada hukuma kansa amma sauran abin da rayuwa za ta yi a gaba ga ƙofar tuba na a buɗe ba za a rufe ta ba har sai ran da Allah ta'ala ya ta yi gyama Allah kai mana gafara Allah ka ji kanmu Allah ka yafi mana aya ta gaba la وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي Hmm.
فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين to yusuf alaihi salam an je an taho da shi karo na biyu bayan ya tabbatar da kan cewa ga yanda al'amari yake kuma Allah ya barantar da shi game da wancan al'amari da mata suke neman sa da shi to yusuf alaihi salam gashi nan ya zo har sun sarki ya ce wa qala lil malik utuni bih sarki ya ce aje a taho mai da shi an gane ko a je a taho da shi daga gidan kurkuku a buɗe shi ya taho ai ij'alhu khalisan li nafsi ai khalisan li duna shirik ku sanya min shi a gunda zamu gana da ni da shi kawai ba na son wani ya zama to iya tsakaninmu da shi ku bar min shi a wani guda zamu gana ni da shi mu biyu kawai an gane ko faja'ar faja'ahu rasul sai wancan dan aika ya sake komawa yace da Yusuf alaihi salam ajib al-malik ka zo mai sarauta yana kiranka fakama annabi yusuf alaihi salam sai ya tashi da ya tashi fa ajaba ko kuma ajabal malik sai amsa kiran shi mai sarauta wadda ahalin sijin sai ya yi bankwana da mutanen kurkuku ya ce to ni yau allah ya kawo ƙarshen zama na ana wadda alahum ya yi masu addu'a imamul bagawai a cikin abin da ya hakaito yake cewa a kama wada ali ahli sijin fakal shi yusuf alaihi salam ya tashi ya addu'a ga su yan kurkuku da zai tafi ya bar su a cikin addu'o'insa har ma yake cewa Allahumma aqis ala qulubihim ya Allah kalallahi zuciyarsu Allah ina roƙon kalallahi zuciyar waɗannan bayinaka ma'ana abokan zamana a kurkuku ya Allah ina roƙon kalallashe su ka tausasa zuciyarsu falamma kharaja min sijin a lokacin da Yusuf alaihi salam ya fito daga kurkuku kataba ala babi sijin sai ya rubuta a kofar shiga gidan kurkuku yace haza qabrul ahya yace kurkuku nan shine kabarin rayayyu la haula wala quwwata illa billah duk kuma wanda yake mu'amala da gidan kurkuku zai san abin da Yusuf ya faɗa a nagun gaskiya ne ƙabarul ahaya ne mutum zai iya shekara goma ko ishirin ko talatin a kurkuku ba a taɓa barinsu ya fito daidai ƙofar gida ba kaga in ba ƙabari bai na za ka yi wannan rayuwar ai sai dai ƙabarin ka kana nan a wannan ɗan suko sai ka yi shekara da shekaru wani ma life of prison aka rubuta masa gaba ɗaya rayuwarsa gaba ɗaya tana can har ya mutu saboda ka yusuf ya ce haza ƙabarul ahaya mu da yake wani lokacin ana kira muna zuwa wajensu muna tattauna a musu da'awa wallahi duk wani mai imani je wannan gidan sai ya fito da hawaye zaka ga abinci wani lokacin in lafiya kake zaune a gidanka da kuɗi ma ba za ka ci wani abincin ba ka ci abincin a baka kuɗi wallahi ba za ka ci ba amma dolen dole za ta saka ci wannan abincin idan ka kai ziyara duk abin da ka je da yi sai ka zazzage shi an gani kuma akwai abubuwan da suke cewa ba za a ba su ba duk abin da yake silin ne kamar kai masa wani abu a rufe haka to sai an balle shi dole dukkan wani abu wanda a lallabe yake ba za a yadda ba akwai kuma abubuwan da suka sa doka cewa banda kaza banda kaza banda kaza dukkan wannan mai mu'amala da gidan kurkuku duk ya san wannan saboda gida ne wanda babu yanci babu walwala ka duba mutum inda yake kwana da inda ake tsugunan bayan gida da fitsari duk kofa da kofa ne ba a ma yadda ka buɗe kofa ka fito ka je ban ɗaki ba a yadda ba kuma sama da ku ɗari ko ku hamsin a ɗaki ɗaya kowa in buƙatar ta tashi a nan zai je yi kuma a waje sai gari ya waye sana a kinki muduron bayan gidan a je a zubi da shi a fito da shi ta inda kuke kwana kaga wani kabar lahaya ne saboda gidan kurkuku abin neman tsari ne gaskiya abin neman tsari ne hatta masu hikima suna cewa mutum ko makiyinsa ne to ba zai fatan yaje gidan kurkuku ba domin wata rayuwa ce ake tsakanin mutuwa da rayuwa kawai akwai wanda suke haɗe zuciya masu mutuwa a gidan domin rayuwarsu ba za ta iya jure wannan yanayin ba Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare rayuwarmu da imaninmu da mutunci Yusuf ya ci gaba da masu addu'a ya ce wa baitul ahzan kuma gida ne da bakin ciki wa tajritul asdiqa kuma gida ne na kaiwa da kawowa game da masoya duk wanda masoyinsa ya je wannan gidan to bai da ta zama kullun iya hanya ya je ya gano shi ya fito ya je wannan ya je wannan iya ta fama domin ya fito ya ci gaba da cewa wa shamatatul aada kuma gida ne wanda zai sa abokan gabanka su ma dariya duk wanda aka kai shi kurkuku to ƙarshen maƙiyi a duniya shine zai kai shi masa dariya ana fahimta so maktasala sannan yusuf alaihissalam ya yi wanka wani zafa ya yi tsafta min darni sijin daga datti na zaman gidan kurkuku wa labisa siyaban hasana ya sanya tufafi masu kyau wa qasadal malik sannan sai yi nufin ganawa da wannan sarki wa qala wahab wahab bin al-munabba yake cewa falamma waqafa bi babil malik lokacin da ya tsaya kofar shiga inda sarki yake qala sai yusuf alayhi salam yace hasbi rabbi min duniyaya ina neman agajin Allah da tanyonsa game da sharrin wannan duniya wa hasbi rabbi min khalqihi ina neman tsari da tonyan Allah game da sharrin abin halittarsa a azza jaru duk wanda ya makoci Allah to babu shakka ya zama mai izza idan ka ce Allah ne makocinka ko madafarka Allah to ka samu izza da ɗaukaka wa jalla sana'u kuma yaban Allah ya ɗaukaka wala ilaha ghairu babu abin bauta da cancanta sai shi Yusuf ya karanta wannan addu'a a lokacin da ya tsaya kofar da zai shiga wajen mai sarauta falamma da kala alal malik lokacin da ya shiga wajensa faqala sai ya ce Allahumma inni as'aluka khairuka min khairihi ya Allah ina roƙonka alkhairinka daga kuma alkhairi shi wannan bawa naka wa uzubika min sharri Allah ina neman tsarinka daga sharrinsa wa sharra ghairi da sharrin waninsa falamma nazar ilaihi almalik lokacin da sarki suka yi ido hudu da shi sallama alaihi yusuf sai yusuf alaihi salam ya masa sallama an gane a ka'idar musulunci duk wanda ka je wajensa kai ne zaka masa sallama in ka je ka samu mutum a zaune to kai ne zaka ce masa assalamu alaikum idan ka samu mutum a gidansa kai zaka ce masa assalamu alaikum idan ka samu mutum a ofis ɗinsa kai zaka ce masa assalamu alaikum idan ka samu mutum a shagonsa kai zaka ce masa assalamu alaikum ana fahimta to yusuf alaihi salam sai masa sallama yace assalamu alai shi ma kuma ya amsa masa da sallama ana fahimta to shine sarki yace ku kyale ni ni da shi zamu tattauna yace ku kyale ni ni da shi za mu tattauna daga sai shi falon makon lamahu lokacin da suka tattauna da sarki ƙala sai shi sarki ya ce yusuf alaihissalam in na kali yau maladaina kai ɗinnan a yau a gare mu makinun amin ai zu makana wa amana ala amrina makana shi ne almanzi a yau kana da maɗaukakin matsayi a yau magana kurkuku ko ɗauri ko zargi duk ta wuce a yau ka shigo cabinet kana cikin ɗaya daga cikin masu faɗa aji a wannan ƙasa ka ga promotion ko? ka ga ranar hasada ko? ana fahimta daga zaman kurkuku to yau gashi iya cikin fadar sarki ta gudanarwa daga gidan kurkuku ba inda ya zame sai a fadar sarki kuma da ya je ya fito a babban matsayi a matsayin da hatta sarki a lokacin sai da ya sallama masa duk kuma wannan ya biyo bayan haƙuri da juriya da mai da al'amura zuwa ga Allah da yi ana fahimta sarki ya ce innaka li yawma ladaina yusuf alaihi salam kai yau a tattare da mu to kana da matsayi madaukaki shine innaka li yawma ladaina makinun amin kana da matsayi kuma kai amintacce ne babu wani abu da zai zo ya sake tayar ma da hankali babu kana da matsayi kuma kana da aminci ko kuma a'a kana da matsayi domin mun ga amanarka kai amintacce ne mun gwada ka mun ga kai mai amana ne kai mutumin kirki ne daga nan mai shirshi
قال اجعلني على خزائن الأرض حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين to dama kafin wannan tafaru ya ce ku je ku tara abinci ko tsawon shekara bakwai Allah zai bada damuna a yi ta noma a tara abinci domin kuma wasu shekaru bakwai za su zo na yunwa da tashin hankali to sarki sai ya karɓi wannan shawara aka tara abincin kamar yadda ya ba da shawara aka killace abinci da sauransu da yusuf ya zo alaihi salam ya sarki ya je ya buɗe masa sito-sito da gunda aka ajiye cewa ga irin shawararka da muka ɗauka mun ba da umarni a yi noma kuma ga shi mun tara kayan abinci kala kaza kala kaza kala kaza wannan shi ne shawararka da muka ɗauka kuma tun da ka fito a yanzu muna neman ƙarin bayani game da ƙarin wata shawara yusuf alaihi salam sai allah ya haskaka zuciyarsa cewa ya nemi a bashi wannan kaza'inu misir din taska ta tattalin arzikin misra da kula da abinci da shigi da fici da kudi to ya nemi sarki ya rada shi a wannan miƙamin sai ya zauna domin ya gudanar da aikinsa na ilimi da aiki gaba ɗaya domin shi dai amintacce ne kuma masanin aiki ne ana fahimta a nan malamai suke cewa mai halaccin ka nemi mukami tunda ma'aikin Allah akwai hadisai da yawa da ya hana akwai abasar alkifari Allah ta'ala ya kare da shi wata rana ya zo ce manzon Allah ni ma ina so kaman appointment dan nadin mukaman nan da ake yi in a jiha ne a ce dan kwamishinan nan nima in a ƙasa ne ce dan minista nan ina so Abu Zar ya faɗa manzon Allah wannan sai manzon Allah ya bigi kafadarsa yace ya abazar innaka la da'ifun abazar kai mai rauni ne wa inna hala amana abinda kake nema a baka kuma anan amana ce wa inna halata ati yawmal qiyamati ladamatun wa khasara yace a galabiyar mulki ko jagoranci a galabiyar sa iya rikide ya koma hasara da nadama ran alkiyama haka ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam da yawa a gaban Allah sai ya zama to nadama ce da hasara da yawa za su kwammaci dama ba su yi mulkin ba domin in sun ga irin nauyin da za su gani a gobe kiyama a gaban Allah illa man akaza ha bi haqqiha wa adda ha bi haqqiha sai manzo Allah ce sai wanda ya karbi mulki ko jagoranci ya san haƙƙinsa kuma ya soke nauyi nauyin da Allah ta'ala ya dora masa ana fahimta shi wannan Abu Zar din fa a fahimtar sa idan har yamma ta yi kaman bayan la'asar ya ga ya gama cefanansa na abincin dare to duk abin da ke aljihunsa wallah baya kwana da shi an gane da ke ku kai ne kake tsarin za ka sai abincin wata ko shekara amma shi dai in har yau ya gama abincin yau na yau din nan wallahi baya kwana da kokobo aljihunsa sai ce iya jin tsoron Allah kare mutu ya kama shi a matsayinsa da mai ɓoye kuɗi haka yake yi ba ma masara ba kuɗi dan canjin da zai kwana aljihunsa wallahi baya kwana da shi a lokacin usman dan affan ya nada shi gwamna a wata jiha iraq da yaje yake nema ya dora mutanansa akan wannan duk wanda yaji labarin mai kudi ne sa kira shi kaiwa ne ka san Allah yana cewa allazina ya allazina yaknizuna zahaba wal fidda
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم yace a fahimtarsa wannan ayar tana kanmu gaba ɗaya wanda ya ɓoye azhaba wal fidda kamar yanzu ne ka ɓoye naira da dala wala yunfiquna fi sabilillah ba ka ci da wannan kuɗi domin Allah ka ce maki talakawa da miskini da marayu sai abu zar yake cewa to irinsu ne Allah ke cewa bashir hom bai azabin alim a masu albishir da azaba mai raɗi a gobe alkiyama yi fahimta sa kenan ya ce duk wani mai kuɗi to ya ɗauko kuɗinsa ya bayar an har iya so ya kuɓuta daga azabar Allah gobe alkiyama daga can iraq aka yi gayya aka zo aka samu usman ɗan afan aka ce gwamnan kafa ga irin yadda yake ba baya bari mu kwana da kuɗi ba sai ce kowa an ya gama ce fanansa ya rabar da ya kawai ya baiwa talaka kawai in goban ta yi Allah zai baka abin da zaka ci suka ce su gaskiya imanin su bai kai nasa ba ba da ce da gaskiya su ko wasu maɗan abu ne sa aka kirawo shi ya ce abu zariya ya ya ce wallashi fahimta sa kenan kuma ga ayar da yake istidlali da ita cikin sulhu tauba sai ce to abu zar wannan fahimtar ka ce gaskiya a galibiyar sahabai ba su fahimci ayar a wannan matsayin ba amma tun da fahimta ce haka fahimta ba za mu sauƙi ka fahimtar ka ba amma ka je ka yi aiki da ayar a matsayinka na kai kadai kar ka kallafawa wani ya aiki da ita in wa'azi za ka yi in faɗa za ka yi wanda ya ga ya ɗauka ya ɗauka sai ɗauka amma karkace za ka yi amfani da kujerar mulki ka ce ba mai kwana da koko a gidansa karkai wannan kai da ita wa'azinka kawai daga nan abu zai ce to shi inda haka za a yi gaskiya ba zai iya ba ya sauka da gwamna ya sauka ya dawo madina daga nan ma madina ya ce kai ba zai iya zama ba aka kai shi wani ƙauye rabda a bayan garin madina bai fi kilomita biyar zuwa shida ba a nan ya gama rayuwarsa ya mutu gaba ɗaya to wannan ne fa manzo Allah ke ce iya da rauni ba wanda baya kwana da ko kwabo shi ne ce a bashi mukami manzon Allah ce iya da rauni la haura wala quwwata illa billah a hakan ma mai rauni ne to ina kuma ga mutanen mu ne a hakan ma yace innaka la da'ifun wa innaha la amana abinda kake nema amana kake nema a baka kuma kai mai rauni ne ga rauninsa ba an ce baya kwana da kudi to wannan shine irin haɗari da yake ƙarƙashin jagoranci musamman jagoranci na amma wanda dukiyar al'umma tana shigowa ta wajenka ta wannan sai an yi takatsan sai an nemi taimakon Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa duk abin da ka je da shi na kamaya maya gaban sa gobe alkiyama wallahi sai ka dauke shi aka kana yawa filin alkiyama har manzon Allah ce ba za ku gane wanda ya amfani da kujerarsa ya ha'inci mutane raƙumi ba zai ɗauko raƙumi a kansa iya yawo a filin tashin alƙiyama manzon Allah ce ba za ku gane wani adi ya ɗauko saniya ya yi marƙa-marƙar saniya ya ɗauko ta a ka a filin alƙiyama iya yawo da ita a yanzu inda wannan zamanin har jirgin sama masu gagwana a kansa da jirgin sama da motoci da buhunan daloli za a gane wani wanda ka san shi wallahi za a gane shi iyayewa da saurana alƙiyama a kansa ya ce ga haƙƙinku na zalunce ku wannan haƙƙinku ne wallahi haƙƙinku ne ya ga da shi ba masu a mai zami da shi expired ai ya tahi daga aiki ya tahi daga aiki wanda ka wannan shine hadarin mulki idan an yi shi an yi adalci iya da daɗi domin manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama daga cikin bakwai din da za su inuwanta da inuwan al'arshi akwai al-imamul adil shine na farko ma jagora mai adalci wanda ya mulki ya koshi da adalci ta wannan shine number one a kiyama a shiga cikin inuwar harshen Allah gobe alkiyama an fahimta to kaga ashe in an yi mulki da adalci iya zamowa alkhairi iya zamowa rahama iya zamowa jin kai in kuma aka samu zalunci da son zuciya to ga irin yanda zai zama can to yusuf alaihi salam yake cewa ij'alni ala kaba'inil ard ka sanya ni a matsayin minista na tattalin arziki ko mai kula da harkokin kuɗi da abinci inni hafizu na alim ni hafiz ne zan kiyaye wannan ofis din kuma alim na san aikin da zan yi ofis ya suka ce to wannan shine sharadi duk wanda za a bashi mukami to wannan shine sharadi guda biyu da za a duba yaya amana sa take yaya kuma ya san aikin ko bai san shi ba in za a bashi kwamishinan ilimi ya san harkar ilimin ya san harkar shiga da fita daga jami'o'i zuwa haya institution zuwa secondary zuwa firamare duk ya san wannan layi a'a kwamishinan lafiya za ya ya san harkar lafiya ya san shigi da fice na lafiya a'a kwamishinan aikin gona za a bar shi ya san yanda ake noma kamar yanda naji wani iya cewa wallahi an ba wani kwamishina a wata jiha amma bai san lauje ba bala da na je fatanya ko wani ashasha da sanar da lauje ma wannan kama lauje bai san shi ba an zo an ɗau kwamishinan aikin gona kuma an bar shi kaga da sauran aiki kenan saboda haka duk wanda zaka bashi aiki mulki na amma to ya san aikin shine kaida ta biyu kenan mai amana ne kuma ya san aikin wannan kaida ce na duk wanda zaka bashi ragamar al'umma jagorance su yasa Allah ta'ala ke ce inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله يجي إن الله يأمر بالعدل Allah ya yi umarni a yi adalci, sai malamai suka ce al'adulu a nan a misali shugaban ƙasa ko gwamna to duk wanda zai naɗa a mukami amana ce kuma adalci ne ya naɗa masanin aikin a wannan guson zuciya ko najeriyanci ba zai shigo ba in an yi dace wani ɗan siyasar ka ne ko masanin ofis ɗin da za ka bashi ne fa ni mai ka bashi amma ba za ka ɗauko wani don ya ma hidima ya ma kamfen ya ma jagaliya ko bai san komai a layin ba ka ɗauka ka bashi wannan ofis wannan cin amana ne kuma Allah sai ya titsiye ka da rashin adalci a gobe alkiyama duk wanda za ka bashi kujera da zai jagoranci al'umma a ƙarƙashinsa to sai ka tabbatar ya san abin da ka bashi shi ne ma'anar inna Allah ya amuru bil adl sannan ihsani kuma ya sha babban da adalci shi ihsani wana ya ma wahala an kwana jeji da shi an yi kamfen da shi an yi kaza da shi to idan an zo wajen batun ba da kwangila da samun wani kamu-kamu don ka ɗauko ka bashi baka yi laifi ba wani shi ne al'ihisan hal jazawar ihisani ilal ihisan ka ba wani minista na aikin gona don ya karanta layin amma kuma a ƙarƙashin ministry ɗin za a siyo taki ka kira wani wanda ya ma wahala kamfen wani to ga kwangilar siyan taki baka yi laifi ba wani ka ɗashi shi kwamishina na ayyuka domin ya san layin to za a ba da kwangilin gina gidaje ta wane wane ku zo kwamishina ba su wannan aikin ba laifi gai ba adalci daban ihsani daban an fahimci wannan to wannan iya karkashin abin da shugabanni ya kamata su sani in abu kujera ce ta mulki ta jagoranci to ka tabbatar wanda ka biya kujera ya san abin da yake wannan layin da ka dora ya san layin amma kuma ihsani duk wanda ya dafa ma ya ma kokari ya ma campaign ya ma kaza in wani harka ta zo ta samu dan ka san yana maka laifi ba shine al-ihsan Allah ya sa suna ji kuma Allah ya sa su kwatanta an fahimta he Yusuf ya ce qala ja'alni ala qada'inil ard ka sanya ni na minista na tattalin arzikin kasa inni hafizun alim ni hafiz ne mai amana ne zan kiyaye alim kuma ni masani ne na sallaye ai al khaza'in jam'u khazana wa arada khaza'inu ta'am wal amwal ka sanya ni ne tattalin abinci da dukiya ya zama to iya karkashi na hafizun alim lil khaza'in ni zan iya kiyaye wannan tasbokin gaba daya alim bi wujuhi masaliha da abin da zai haɓaka tattalin arzikin ni masanin sa ne wakila katib hasib wa suka ce hafizun ai katib duk abin da zai shiga fita zan iya rubutawa hasib kuma zan iya lissafin ididdiga da abin da ake nema da abin da ya fita duk zan yi wannan da yake cewa innaka liyawa ladina makirun amin aizu makana wa manzila amin al-kaba'ir sai ya nemi cewa a sanya shi minista na wannan bangaren shi hafizu ne kuma alim ne daga nan fa an ga karanta to wa kazalika haka nan Allah ya ce makkanna li yusuf bil ard muka tabbatar da yusuf alaihi salam a bayan kasa muka bashi matsayi makkanna li yusuf fil ard muka bashi fada aji a kasar misra yatabawwa'u minha yatabawwa'u shine yanzilu ya shiga ya fita ya hau ya sauka haisu ya sha duk inda yake su a jiya fa kuro ku yake ba amma a yau ya zama minista ya je wannan ƙasa a tarbe shi ya je wannan jiha a tarbe shi ya je wannan gari ala son ya je waya na ofi hama ya sha kuma iya aikata duk abin da ya so domin an ba shi matsayi kuma an ba shi ofis kuma an ba shi dama sai Allah ce nasibu bi rahmatina man nasha haka na rahamar mu take shafar wanda ya muka so daga bayanmu nosibu bi rahmatina haka ne muke shafawa man nasha'u wanda muka so bi rahmatina muke shafa masa rahamar mu inji Allah ko rahamar mu take shafarsa ai na'imatina shine ni'imar duk wanda Allah ya so sai Allah ta'ala ya sa ni'imarsa ta shafe shi ajiya iya cikin masu shan wahala amma a yau sai zama abin sha'awa a jiya abin tausayi ayo sai ya zama abin ba da tsoro da firgici Allah ba abin da bai iya ba sai Allah ya ce wala nudhiwa ajral muhsinin Allah yace mu Allah inji Allah wallahi ba ma tozartar da ayyuka masu kyautatawa kai dai ka kyautata ka zuba wa Allah ido wallahi Allah ba zai tozartar da kai ba Allah rantsuwa yayi Allah yace mu ba ma tozartar da aiki masu kyautatawa dan Abbas yace ani as-sabirin ma'ana wala nudhi'u ajra wala nudhi'u ajra sabirin dukkan wani mai hakuri idan yayi aiki Allah ba zai tuzo taladan sa ba kaga Yusuf yayi hakuri ai an bige shi an an an masa kaza an jefa shi a rijiya an jawo shi an sai da shi a matsayin bawa duk yayi hakuri ya fawwala wa Allah komai yau kuma gashi a babban mukami wanda Allah ya dora shi wanda waɗancan ɗin da suka masa kan za su dawo su da hanyar dawowa ma za su tsuguna kuma a ƙarƙashinsa mujahid yake cewa wa gairihi da wani mujahid daga cikin magabata falam ya zali yusuf alaihi salam yadda ulmalik ilil islam da yusuf ya samu kusanci da wannan mai sarauta bai guce ba iya kiransa zuwa ga musulunci dama kuma wannan iya cikin amfanin zaman masu ilimin addini kusa da masu mulki ya sa umar ɗan kaɓab daga cikin abin da ya bashi nasara a cikin jagorancinsa duk kabinet ɗinsa gaba ɗaya ma da cin alkurani ne duk na kusa da umar to ma da cin alkurani ne kuma ya ba su dama duk abin da zai cikin kuskure sanatar da shi ya sa mazan Allah ce in Allah ya so shugaba da cin nasara ya samu alkhairin duniya da lahira sai Allah ya haɗa da shawon mashawarta mutanen kirki in ya kuskure su gyara masa in ya manta su tunatar da shi in Allah bai so shugaba da rahama ba sai ya haɗa shi da mashawarta mutanen banza in ya manta ba za su tunatar da shi ba in ya kuskure ba za su gyara masa ba sai a dinga badakala da ɓanna suna gani su dai mai bukatar su aljihunsu ya cika kawai amma duk abin da zai jawo mai halaka da faɗuwa ba abin da ya dame su ashe iya daga cikin alamar taimakon shugaba Allah ya naɗa masa mashawarta mutanen kirki wanda za su dinga ba shi shawara ɓangarori daban-daban ba tare kuma da son zuciya ba ana fahimta to yusuf alaihi salam bai guce ba iya ta kiran sarki ya dawo ya musulunta ya da'uhu ilal islam wa ya talaffaf lahu iya ta tausasa masa magana iya ta kiransa hatta aslama al-malik har sai wannan mai sarauta ya musulunta wa kathirun minan nasi da da yawa daga cikin mutanen wannan ƙasa duk sun musulunta fa haza fi duniya wannan sakamako ne tun a duniya Allah yake bawa annabi Yusuf alaihi salam tunda ya ce wala nudhiwa ajral muhsinin ba za mu tozartar da ayyuka na mutane masu kyautatawa ba ya kyautata yayi hakuri to Allah ba zai tozartar da aikinsa ba na'am daga nan fa ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون
Allah ya ce wal ajrul akhirah kuma lada na lahira da ake son magun Allah khairun shine mafi alkhairi kuma lillazina amanu wa kanu yattaqun amma ga masu imani ga masu takawa dukkan mai imani da mai takawa to abin da yake duba lahira yake dubawa amma duniya ba ta gabansa duk abin da ya rasa a duniya ba zai damu ba babban damuwarsa ya yi hasarar ladansa a gaban Allah gobe alkiyama wannan alama ce ta gane mai imani a cikin mutane in ka ga mutum kullum faɗansa bakinsa da kumfa a kan duniya kullum hayaniyarsa a kan duniya to babu shakka imaninsa iya da rauni amma mai imani damuwarsa a lahira ne me zai mai asarar lada me zai ya samu kusanci ga Allah duk damuwarsa kenan amma duk wanda ga kullum in ka ji hayaniyarsa da faɗansa a kan duniya ne to babu shakka imaninsa iya da rauni imaninsa mai rauni ne domin Allah ya ce wal ajrul akhirah shi lada da ake samu a lahira khairul lil ladina amanu shine mafi alkhairi ga waɗannan wanda suke da imani wa kanu yattaquna kuma su ne masu takawa masu kiyaye dokokin Allah a faida koye a inda aka san su da kuma inda ba a san su ba na'am ayata ga malam وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون malik ya ce falon matsan yusuf fi mulki lokacin da yusuf ya shiga ofis ya zauna ya fara gudanarwa ya san shigi da fici na wannan ofis an gane ko dabbara fi jam'i ta'am sai dinga gudanarwa a wannan abinci da aka tara domin kada a samu kuskure ko matsala wannan yunwa an ta zo ta shafi mutane da yawa bi ahsanat tadbir ya ci gaba da gudanarwa mafi kyan gudanarwa ba almubazzaranci ba facaka da dukiyar gwamnati wa banal husun wal buyutul kathira annabi yusuf ya gina sito sito da gidaje masu yawa wa jama'a fi ba'am ya dinga tare abinci a wannan gidaje lissininil mujdiba domin waɗancan shekaru da za su zo wanda za a yi fari da yunwa wa anfaqa bil ma'ruf duk abin da zai a gwamnati to za a yi bisa tsarin da shari'a ta sani ba facaka ba almubazzaranci ba iban mutane sama da 400 a tafi dubai ba wannan an gane ko duk abin da za a yi cikin takatsantsan ake yi ina economics suke kaga ga ga abin da za su koya a musulunci takatsantsan da dukiyar al'umma ba almubazzaranci duk abin da za a yi a yi bisa tsari da ka'ida wa qasadan nas ko kuma wa jama'a fiha ba'am lisinin mujriba wa anfaqa fi wa anfaqa bil ma'ruf wa qasadan nas misra min kulli aw min kulli awabin liyamtazu ta'am to wancan shekaru ga sunan sun zo na yunwa da fari kuma ga shawarar da Yusuf ya bayar tun iya gidan kurkuku a tare abinci ba tsawon shekara bakwai din nan akwai lokacin da duniya za ta buƙaci abinci kuma babu to daga nan mutane suka fara buƙatuwa da abinci ya suka ji labarin cewa a misira akwai wani mai mulki mai adalci iya sai da abinci bisa farashi mai rahusa to sai ake tururuwa zuwa wannan ƙasa faja'ala yusuf la yumkinu ahadan minhum wa in kana azima min aksar min hamli ba'ir tsarin da yasa cewa duk wanda yazo duk girman sa kar a siyar mai da abinci sama da kayan raƙumi ka ɗauka ka je ka ci da iyalanka amma don ka ɗauka ka je ka siyar ba a yadda ba iyaka abincinka labtin raƙuminka iyaka wannan za a siyar ba taƙasitan bainan nas ya yi haka domin adalci ya gudana tsakanin mutane wata zahaman nasu ilai to sai mutane suke tururuwa zuwa gari shi wa asaba ardu kana'an wa biladu sham ma asaban nas to asalin garin babansa kana'an kenan inda yaquba alaihi salam yake nan sai su ma wannan yunwa ta shafe su da kasar sham sire ta yanzu da sauran garuruwa ya suka da jarrabawa ta fari da yunwa wa nazala yaqub ma nazala bin nas shi ma yaqub abin da ya saukarwa mutane na fari da yunwa he ya sauka gare shi an gane ko fa arsala banihi ila misr sai yaqub ya tattaro ƴaƴansa sai ya aika su zuwa ga misra limira mira shine neman abinci an gane ko yasa wani wani wani mawaki daga cikin mawakin larabawa ke cewa iyayi wa wata yarinya waka ke cewa inna sheik yumiruki wa inna alfata yugiruki shawarar da zama kin ga dattijo irin sugar daddy din nan aka ke cewa ko to yumiruki zai miki hidima zai miki goma ta arziki amma wa innal fata yugiruki amma saurayi sai sai kishi kawai ba abin da zai miki sai tsabar kishi na kira ki da wake ke waya na ga user user abuse user da wake waya ne aikin samari kenan amma dattijo zai miki hidima wannan wani mawaki daga cikin mawakin larabawa yake innal fata yugiriki wa inna shaka yamiriki to ne yake ce lemira domin ku je ku siyo abinci ne mira wa amsaka bunyamin akan yusuf li'ummi amma sai ya ce bunyamin ya zauna ɗan uwan annabi yusuf wanda suke uwa ɗaya da shi ya ce karye biyu su ya zauna a gida ana fahimta domin su goma sha biyu ne yusuf ya tafi bayana sai su goma sha ɗaya to sai ya aika mutane goma su je su siyo abinci a misira tun daga kana'an isa wajen palestine ya ce zai siyo abinci su dawo an gane ko to wannan shine abin da ya faru waja'a akiyotu yusuf to sai ga ‘yan uwansa sun zo waɗancan da suka ji baya rijiyar nan waɗanda suka yi ƙoƙarin sai da shi a matsayin bawa wanda suke ƙoƙarin kashe shi da jefa dutse cikin rijiya sai ga sun zo yini Allah ya ce wa ja ikiyatu yusuf fadakhalu alai he suka shiga gare shi fa arafahu suna shiga sai gane su dan abbas yake cewa daga jefa shi rijiya zuwa wannan ranar da za su yi arba shekaru arba'in shekaru ɗaiɗai har shekaru arba'in annabi yusuf bai ga ‘yan uwansa ba bai ga babansa ba bai ga danginsa ba domin jarrabawa irin ta Allah iya ganinsu fa'arafahum sai gane su amma wa humlahu munkirun su ba su gane shi ba a to iya cikin daula ai minista iya hawa kujera mai juyawa haka mai juyawa haka ga ruwan sanyi ga labana ga kaji ai zai canja ga kuma farin haske irin na annabta tuni yusuf bai canja alaihi salam ba su gane shi ba fadakalu alaihi fa'arafahum wa hum lahum munkirun a fada'ahum yaqub alaihi salam annabi yaqub sai ya kira wasu wa qala sai ce ya baniya ya ku yayana balagani annabi misra malikan karkace malakan malak bil fatai alal alallah malaika ake ne malik kuma mai mulki balagani annabi misra malikan labari ya sami cewa a misra akwai wani mai mulki salihan mutumin kirki ya bi a ba'am iya sai da abinci a farashi mai rahusa fatajahazu ku yi shiri litashtaru minhu ta'am domin ku je ku siyo abinci a wajensa fa arsalahum sai ya aike su fa qaddamu misr ya suka sunan sun zo misra fa dakalu alaihi ke suka shiga wajen yusuf alaihi salam qala ibn abbas arafahum bi awwali ma nazar ilaihi dan abbas yace iya kallon su ya gane su amma wa hum lahum munkirun su ba su gane shi ba ana fahimta shine mala bakar gumi Allah ya masa rahama a tafsirin sa yake cewa da ya gansu sun shiga ya gane su sai yake cewa da su ma aqbilukum biladi me kan ku kasata iske cewa limira mun zo domin neman abinci ne mun zo neman sayan abinci ba su gane shi ba sai ce la'allakum uyun ko dai ko dai yan leƙen asiri ne su ne uyun ko security ne kuka zo kasata ne iska ce a kunna isnatai ashara mu mun kasance mu goma sha biyu ne a gun babanmu fa zahaba ahaduna wa halaka fil bariya ɗaya daga cikinmu sai ya tafi jejeje bata ya halaka ya bazari basban sai shi ne a gabansu ba wa kunna wa abuna ya aqubu nabiyullah ko mu ya'yan annabi ne babanmu ya aqubu annabin Allah ne amma zaka je labarin to shi ne babanmu da tuɗayin naku yana ina sai suke cewa ai yayi yayi wa babanmu laifi ya gudu jeji ya bata shekara da shekaru ba mu gashi yace to ku kun ce ku goma sha biyu ne to ina ɗayan yake ya suka ce ai ɗayan iyagun babanmu ya rike shi ya ce ba zai bar shi mu taho da shi mu bar shi ba kowa ba sai aiko mu goma sannan kuma ɗayan yana cin gabansa a ji a gane ko wala majahazahu na'am ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ولما جهزهم بجهازهم أي وفى لهم كيلهم lokacin da ya ce a musu awo kowa abin da ya zo a cika masa aka cika musu awo duk abin da suka zo aka cika masa da kayan abinci da za su tafi sai ya ce to in za ku sake dawowa to wannan ɗan uwa naku wanda kuke uba ɗaya da shi ku taho min da shi ile qala atuni bi akillakum min abikum wannan ɗan uwa ɗaya da kuka bari wanda kace mahaifinku ɗaya da shi ku zo min da shi ay bunyamin li a'lama sidiqikum fi ma qultum domin na gane gaskiyar ku a magana tunda kun ce ku sha ɗaya ne kun faɗi a gida ta ku taho mun da shi nan gaba in kun yi haka to zan san ko masu gaskiya ne ala rauna shin ba kwa gani anni ufil kaila atimahu min min ghairi baksin na cika muku mudun ku ban muku tabbatar muku komai ba kuna gani da aka cika muku au wa ana khairul munzilin kuma ni gashi na muku masauki masauki na alfarma na sa an sauke ku a fadata na sa a muku hidima duk ba ku ganin wannan ko don wannan to ina so ku cika maganar ku kan cewa akwai ɗan uwanku da kuka bari a gida ku taho min da shi ya ɗora musu wannan ƙa'ida idan za su dawo wannan ɗan uwan su taho da shi daga nan mai faru فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون yace fa illam ta'tuni bihi har in ba ku zo min da shi ba to fala kaila lakum indi ba ku da wani awu a tattare da ni a gun ba abin da za a sayar mu ai mera din kun zo neman abinci ba abin da za a sayar mu in dai muku zo min da shi ba kai hasali wala taqrabuni kar ma ku zo inda nake kar ma ku zo inda nake naha aw aqafa ala muhalli fala kaila lakum indi wala tadnu minni kar ku kusanto inda nake min biladi ko kar ku kusanto kasata ma wala tadkhuluha fadlan an wasilukum ilayya kasar ma kar ku shigo ballantana ma ku zo inda nake kar ma ku kusanto inda nake daga nan mai faru قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون kalu suka ce sanurawidu anhu abahu wallahi zamu je mu lallashi babanmu zamu je mu yi ta kaiwa da ka wajen lallashin sa in yayi dato shine sanurawidu zamu kai mu kawo wajen lallashin sa in ya yadda to sanajtahidu fi talabihi min zamu yi kokari mu lallashe shi domin ya bamu shi mu tawo da shi wa inna lafa'iluna wallahi zamu aikata wannan zamu iya kokarin mu mu lallashi babanmu akan ya bar mu in za mu sake dawowa mu dawo da shi domin cika ma alƙawarin ka daga nan mai faru
وقال الفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون yusuf alaihi salam wa qal li fityanihi sai faɗa wa yaransa masu kaiwa da kawowa ai gilmani yaransa masu bada oda akai abinci nan a auna wannan a ba wannan sai kirawo sai ce da su ij'alu bi za'atahum fi rihali kuɗaɗensu da suka zo wannan awon da shi idan kun karɓa ku sanya mu su a cikin kayan su kun ga yan wata gaba a jiya ba su ba su kai amma yau ne shi kuɗin su ma na awon ka a karɓa a sanya mu shi a cikin kayan su ka a tafi ko ko da abin da su zo da shi a mai da su cikin kaya a ɗaure kar ma su sani shi ne kiri hari a cikin kayan su wanda aka auna musu na abincinsu la'allahu la'allahum ya'rifunaha wa su din in sun ga wannan kudi a cikin kayan su idan kalamu ila ahlihi idan sun koma gida wajen iyalansu an bude gun abinci sai ga abinci kuma ga kudi an fahimta an yi zanen da ila ahlihi wa farahu awdiyata suka bude gunan su ay la'allahum yarji'una ilaina li'annahum la yastahilluna imsaquha da yake cewa in sun ga wannan kudin ni na san su ba su kuma ba su damu musu domin ya san ƴaƴan annabi ne sun koshi da tarbiyya ba haƙinci ba rukun ba ba ba ba ba ba ba wannan ba ba da tirin ce sun zabu in sun ayi hakuri zan da magana ne ayi hakuri idan sun ga wannan kudin za su tabbatar da kai cewa malaman su bane kuma yanzu zamu da shi saboda domin ina so su dawo din akwai wata hikima da ya ci sa da su dawo kuma duk da har yanzu su gane ne har yanzu sun kwana a gunsa ya musu sauke su ya ba su abinci an bambanta mazoyin su na kowa ya zo gunsa ya ce a cika musu a hudu duk ba su gane su ya tambaye su ya gida ya kaza ya kaza duk ba su gane su ya ce to zan zafi dawo ku dawo mun da ɗan uwan kuɗi ya ce to in ma ba haka ba to ga kuɗaɗen su a samu su a cikin buhunsu in sun je su a wani kudin mantawa ne idan mantawa ne mu ɗauka mu gairar su da kansu ba nan wani ya ce ko don wannan matsala ne to sun taɓo gida da kayan abinci a fahimta za a zo ku buɗe muna su faɗa wa wasu daga nan kuma abin da zai faru sai Allah ya kai maku zuwa abin da muka faɗa daidai a da wani su Allah ta ya Allah ta ya nuna wata gaskiya gaskiya ce masu yankin Allah ta ya nuna wata gaskiya gaskiya ce masu ga ainihin yan kuma shiga wani matsalaci Allah ta laisa da ƙarar su da walewar su na ganin wannan darasi ya ci gaba da mu da su ka Allah ya kawo Allah ya samu da nizar da kuma da tsaye akwai wani bawon Allah da yake zuwa wata wannan tun daga a Dubai Dubai kun bai kwata ko tun daga Dubai ka iya zuwa wannan darasi ya haɗa sosai na hadari ya samu kaya amma dukkan da muka ji da kuma da shi ya aiko mana cewa iya ta ta musa sha'ani iya ci amma su sai da da ba dan wannan kare ba da yanzu da ta muna misalin Allah ya ci wa amin Allah ya sa ka fara amin ba wa Allah mun ji sabon ko mun sa yan uwa su ya karu Allah ta'ala ya cika kunka amin Allah ya sa ka fara kiki Allah ta'ala ya sanya kuma ya zama sanadiyar kasar zuwa Allah ya ba ka lafiya Amin. Allah ya warkar da ita, Allah ya warkar da ita. Allah mana ta usuri da wannan zama da mutum da kuma wasu lafiya. Allah ta ala ka sani mana da wasu imanin mutum da yaran Allah ka ba mu sauran kare da kuma duka da suka bayar mana da kana da rama shi wanda nasu ya ya bar aure mu wala ta sha Allah Allah ya biya musu Allah ya dafa musu al'amuran su na rayuwa ya yi bidiyar tun daga malam Musa Amir zuwa Alhaji Abubakar zuwa malam Isa duka muna fasa a don Allah ya musu albarka a gaba a rayuwa Allah ya kama musu Allah ya sanya musu albarka a cikin rayuwarsu Allah ta ya tsare su daga dukkanin fitina Allah ta ya tsare mu gaba daya dukkan al'umma da suka zo da masallaci ga sunan da na ciki da na waje da wanda idan mu yake haɗuwa da nasu wanda suke waje da yawa kuma nan to muna tawassuli da wannan ayoyi na alƙur'ani da makaranta Allah ya biya bukatu mana kai abin da muka sa gaba a kun Allah Allah ya ci ba mana abin da ya zo mu na shiri Allah ya tsare mu Allah ta ya tsare mu ya ba mu kariya muna roƙon Allah ta ya tsare mu dattawan wannan unguwa tun da kai limamin wannan masallaci irin yan kwamiti su dakta da su alhaji malam da sauran yan kwamitin masu albarka da irin su alhaji muhammadu da fulani muna ƙara kasa a don allah ta rai saka musu alheri amin su alhaji kokarin ne turare duka mana kasa a don allah ya musu albarka allah ta rai ƙara musu albarka da sun alƙawari da addini don ku gaba ɗaya in da yawa addini sun ji bayan allah ka dafa masu amin duk mai mana ga wata allah ta rai ka bai da ba su sakan sa ya ba su yan majalisun mana wasu in jagoranci marasa muna kara ce kullum Allah ta yana albarka ta samu alheri kai mai da sunne ba na yi bane ba ku su da yanku mutu su kullum muna kara su anan muna musu da Allah ya saka mu alheri Allah ya wannan ayyuka da muke domin sa Allah ta ya sanya mana albarka shi ne gidan mu da kara masa don Allah ya ayyuka sun alheri Allah ya dace da shi akan dukkan abin da zama shi alheri sakwai da tuntube da kuskure Allah ya ɗauki da kasa da abin da zai Allah ya dace da zama alheri gare shi da musulmi gaba daya. Kuma ya yi